Bismillah, Studio Alhuda wa Nur da ƙwar ke gabatar muku da darasin littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Al-Ihsan mai gabatarwa Ismail Adam. Darasi na 21.
رجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin ƙaddarawarsa ya ba mu wato ya kaddara mana dawowa don ci gaba da karatun littafin na umdatul hikam wanda a darasin baya idan ban manta ba mun tsaya a ƙarshen babin da yake magana da kulu makkata ko haka ne insha Allah za mu tashi babun tamattu'i muna cikin kitabul hajji kenan babu tamattu'i babi zai yi bayani akan me ake cewa tamattu'i kuma ya ake yin sa da kuma wasu abubuwa da wasu wato ibadojin da suke karkashin sa da farko ibadoji ne ko kuma kalan yanda ake yin su ne guda kala uku ne akwai tamattu'i akwai kirani akwai ifrad duk sun shafi aikin hajji wani salo ne da ake gabatar da aikin hajji da umara ko kuma aikin hajji kadai an gane ko ko kuma umara kadai tamattu'i shine an yuhrima bil umrati fi ashhuril hajji ana rubuta ko mutum yayi dau ihrami na aikin umara a watannin da ake aikin hajji a watannin aikin hajji ka ɗauki ihrami na umara sun mai furgo min sannan ka gama wa ihrum bil hajji sai ka ƙara ɗaukan ihrami na hajji fi amihi a shekaran kuma wanda shi ake ce mata matu'i watannin aikin hajji ne sai ka ɗauki ihrami na umara ka je ka yi kana gama kuma a lokacin ka cire sai ka ƙara ɗaukan ihrami na hajji ba tare da ka bari sai wata shekara ka dawo ba wani shi ake ce mu me tamattu'i an gane wa amma al-qiran shi kuma qirani fa huwa an yuhrima bihi ma jami'an shine kai dauki ihrami na umara da na aikin haji a tare a lokaci daya aw yadkhul al-hajj ala al-umra ko ka shigar da haji akan umara kana cikin umara haji a umara ka sai ka shigo da haji kuma fatatazakalu af'aluhuma sai aikin ya shiga juna ba tare da wai ka cire ihraminka ba ka warware sai ka shiga kuma haji ko kuma a lokaci ɗaya kai ka ɗauki niyyar umara da haji shi ake ce ma kirani ka haɗa su guri ɗan wa amma ifrad wanda ake ce ma ifradi kuma huwa an yuhrima bil hajji mufridan lahu kai niyyar aikin hajji shi kadai mufridan lahu anil umara ba tare da ka haɗa shi da umara ba kawai niyyar aikin hajji kai kai tsaye in ka gama wani lokaci kuma ka zo kai umara wannan shi ake ce ma ifradi to malamai sun yi sabani game da wanne ya falala kuma kowanne ya kafa hujja da wato wasu hadisai na fata an gane insha Allah za mu gansu a ciki الحديث الخامس والعشرون بعد المئتين حديث نتري بيود عشرين دبير عن أبي جمرة عن أبي جمرة نصر بن عمران الدبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم قال وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام وكأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلا فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم تدام قائد إذن كي متأ متأ نائك هجي ذاك بعد هدايا na fata an gane saboda ka haɗa aiki guda biyu a lokaci tafiya ɗaya a ka'ida za ka tafi kai umara daban za ka tafi kai hajji daban sai ka haɗa su a lokaci ɗaya ka gama umaranka ka zo kai aikin hajji kuma to don haka dole za ka bada hadaya ina fata an gane saboda za ka cire ka yi saisaye kuma wannan kenan ana bi jamra hadisi daga abi jamra nasir bin imran ad-dubai yace na tambayi ibn abbas game da mut'a mut'a ta aikin hajji yake nufi ba ni mut'a wanda wai su mutane suke yi ba na masu aqidan shi'a ko an san me mutu'an nan da suke yi aure na auren ɗan lokaci da ake za ka shirya da mace kai aure da ita ko da na yini ɗaya ne ka ba ta sadaki ko kuma iyayenta ba su yadda ba ko sun iyayenta sun sani ko ba su sani ba ka ba ta sadakin ta kawai duk abin da kuma ka ba da yayi a sadakin wannan a can baya a lokacin farkon musulunci an halatta to daga baya annabi sallallahu kuma ya haramta su kuma yan shi'a su ba su yadda da wannan haramcin ba amma annabi sallam ya hana ya haramta to yace na tambaye shi game da mut'a na aikin hajji shine wanda muka yi bayani a farko din nan ta dauki ihrami na umara a watannin aikin hajji fa amarani biha sai abdullahi bin abbas ya ce ka je kai ya umarce ni da nayi wa sa'altuhu an al-hadith sai na tambaye shi to wace eh ba a samun kwanaki kawai a lokacin da kai za ka yi shi ne ake ce ma aikin wannan mutu'a din sai ce wasu altu an hadisi tambayi game da hadiyar da za a bada faƙala ya ce fi ha jazurun za a bada raƙumi namiji ko mace shi ne abin da za ka kawo a matsayin hadiya ka a soke a raba mutane raƙumi au bakaratun ko saniya au shatun ko akuya aw shirkun fi damin ko kuma a haɗa abin da ake ce ma ake cewa da hausa ne tarayya a yi tarayya akan abu guda ɗaya eh a sai guda ɗaya to amma aƙalla a samu subu'i na abin da aka raba ya zaman to ka samu ɗaya bisa bakwai na nama kai da za ka ba da hadiyan me ake ce me ake cewa da hausa ta watanda eh to watanda zai zama kenan da sallah ba haka ake cewa watan da ba to wannan tarayyar da za ku yi shi ake ce mashirkun fi da qala sai yace wa ka anna nasan karhuha to kamar mutane ba su so wannan ba saboda su larabawa a lokacin jahiliya ba sa san wannan tamattu'i suna suna canfa abin to sai kamar ba su ji daɗin abin ba kamar ba su yadda ba su karɓa ba shi ya je yi dai fanimtu sai abi jamra ya ce sai na yi bacci bayan na je na yi wannan na yi tamattu'in fara'aitu fil manami sai na gani a cikin barci na wa ka'anna insanan yunadi kamar wani mutum ya zo yana kira na yana cewa hajjun mabrurun wannan aikin haji ya dace da shari'a ya kubuta daga dukkanin wato abin da zai bata shi wa mutu'atun mutaqabbala wannan mutu'ar da kai an karbe ta amma a cikin bacci ana ga mai haka فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما سين زوجا عبد الله بن عباس فحدثته نباش لابارن أبن دنجني أما فركي فقال سيت الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم سنة رمضان الله صلى الله عليه وسلم wato mafarki ya yi mai kyau sai ya zo ya gaya wa abdullahi bin abbas gashi abin da ya gani game da abin da ya sa shi ya yi na tamattu'i shi kuma sai tabbatar masa cewa wannan sunna annabi ce sallama الحديث الثالث والعشرون بعد المئتين حديث نتري بيود عشرين دشدا عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحلل أنت من عمرتك فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل فلا أحل حتى أنحر hadisi daga hafsa matar annabi sallallahu alaihi wasallama annaha qalat take cewa ya rasulullahi tace na ce na na, na tambaye manzo Allah sallama nake ce masa ma sha'anun nasi an yi aikin hajji ne a wato mutane ga sunan hallu min al'umrati kai an yi umara duk sun ciccire sun sun warware wannan ɗinsu ihramin su walam tahlil anta alhali kuma kai baka warware ba min umratika daga umarar da kai kamar mutane sun riga yi manzo Allah sallam ne ya kamata a ce an jira sai an ga ya cire ihramin sa tukunna kowa ya cire na umara sai take cewa ah me yasa mutane ne naga sun warware ihramin su kai kuma baka warware ba fa qala sai ce inni labbattu ra'si abin da ya faru shine ni na riga na kakkame gashin kaina wato ya sa wani abu ya kakkame gashin yanda ba zai ke zuba ba saboda umarar da niyyar umarar da ya ɗauka zai haɗa ta da aikin hajji ne mun ga lokacin zai ɗan tsawaita to sakamakon haka zai sa gashin sa yake ya ɗan zuba hakan nan sosai tunda zai ɗau lokaci ba tare da ya tattaje shi ko yayi wani abu makamancin haka wanda ba in ba aikin hajji yake ba to sai kakkame gashin yanda zai zama a waje ɗaya kawai wa qallattu hadi kuma na sanya wa hadayata alama akwai abin da ake yi idan dabbobin da ka ware ko dabbar da ka ware wanda za ka yi hadiya da ita za ka sa mata alama a wuyanta ana rataya musu ana saƙa abin asali suna yin shi da ƙarfe haka ko da igiya sai a saƙa shi ko dai duk abin da aka yi ko da fata sai a sa alama a jiki sai a rataya musu a wuya to daga an gani kawai kasan cewa wannan dabbar ta hadiya ce to ya ce na riga na yi wannan kuma an koro su fala ahilla dan haka to bazin cire hiramina ba hatta anhara har sai na dangana da lokacin da na soke dabbobin tukunna idan dai har kai wannan to a ka'ida ba ka cire ihrami ba amma wanda bai koro dabbobinsa ba na hadaya ba a sa musu wannan alamar ba to zai iya warware ihraminsa na umara to shi yasa shi annabi sallallahu bai warware saboda yayi wannan abin ita kuma bata san wannan labarin ba sai take tambaye shi da kama mutane sun saba masa kenan ya kamata su jira sai ya cire ihramin su tukunna su ma to sai yake bata labarin ga dalilin da yasa shi bai cire din ba an gane ne eh mana to amma kuma a famasta sara min alhadi Allah ya ce abin da ya sauƙaƙa ko na hadiya to amma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi karimi ne ya bada da yawa kusan akwai lokacin da ya bada kusan ɗari ka gane? yawa mm a zaman kamar laye ne sakamakon wannan haɗawan da kai الحديث السابع والعشرون بعد المئتين حديث نتربي لعشرين دبقوي عن عمران بن, بن حسين رضي الله عنه أنه قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء وقال البخاري يقال إنه عمر ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات ولهما بمعناه حديث إمران بن حسين يكتوى أن سوقت آية دتي مغانا أكم متعة نأيكن حجي a cikin littafin Allah fa'alnaha muka yi aikatar kamar yadda aka yi umarni ma a rasulullahi sallallahu tare da manzala sallama walam yanzil qur'anu yuharrimhu kuma ba a samu wata aya da ta sauka ta haramta ba akwai wanda suke hanawa ne ina fata an gane walam yanha anha hatta mata sannan shi annabi sallallahu da kansa bai hana yin mut'a ko tamattu'i na aikin hajji ba har ya rasu har ya wafati dan haka bai hana ba kuma ba a sauke aya ba kun ga ba za- bayan da za a yi wani kuma ya zo ya hana mu karba qala rajulun bi ra'yi ma sha'a wani mutum ya faɗi ra'ayinsa ya- abin da ya ga dama na hanawa yana ganin cewa bai kamata a yi ba shi kuma yana da dalilinsa shi ma da ya kafa hujja da shi وقال البخاري إمام البخاري يتي يقال إنه عمر to a wani faɗin dai ana cewa wanda yake hana shi ne sayyidina Umar shi kuma akwai dalilin da yasa yake hanawa dalili shine saboda masu zuwa ziyartar ɗakin Allah su yawaita a dukkanin shekara idan ya zamanto a wannan shekarar mutane sun yi tamattu'i an haɗa umara an yi aikin hajji to zai zamanto wata shekarar kila ba za a samu wanda su zo aikin hajji da yawa ba tunda sun riga sun yi aikin hajji su a wancan shekara shi kuma yana so a ce ko da yaushe akwai masu zuwa ziyartar ɗakin Allah ina fata an gane to amma kuma abin da za a duba shine sunnar manzo Allah sallama da tafi cancanta a rike duk da wannan din kuma gashi ana samun masu yawaitan don haka kenan ba za a kafa hujja da wancan hannun da ya yi ba yawwa wali muslim riwaya muslim nazalat ayatul mut'a ce aya da ta yi magana akan mut'a tamattu'i kenan aikin hajji yani mut'atul hajji wa ta sauka wa amarna biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya umana umarni da mi thumma lam tanzil ayatun tansakhu ayata mut'atul hajji sannan kuma ba a samu wata aya ba da ta sauka wanda ta shafe ayar da take magana akan tamattu'i na aikin hajji ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan shi kansa annabi sallam bai hana ba hatta ma ta har yayi wafati walahu ma bi ma'anahu suna da ma'anan hadisin duk ɗaya ne idan muka yi dubi na'am الحديث الثامن والعشرون بعد المئتين حديث نتري بيود عشرين دا تقص عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من تمتع فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليلطف بالبيت, فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى مكة وسلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أشواط من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النهر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم عليه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس حديث دقى عبد الله بن عمر الله يدرسه yake cewa tamatta'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi hajjatil wada'i bil umrati ila al hajji manzo sallam yayi tamattu'i da umara zuwa hajji a shekaran da yayi hajjin ban kwana hajjin sa na ƙarshe kenan to yayi tamattu'i daga umara zuwa hajji wa ahada kuma ya bada hadiyansa فساق معه الهدي من ذو الحليفة يكور هديا ستار دشي سكته دغ ذو الحليفة وبدا رسول صلى الله عليه وسلم يفار لو كان إهرامي فأهل بالعمرة يدوك إهرامي لأمرا ثم أهل بالحج سندوك إهرامينا حجي an sami kirani ko kenan ko fatamatta'an nasu shine dai tamattu'in fatamatta'an nasu ma rasul sallama sai mutane su ma suka yi tamattu tare da manzon sallama fa ahalla bil umrati ila al hajji suka yi wato dauki a hirami na umara zuwa haji fa kana minan nasi man tamatta'a daga cikin mutane akwai wanda ya tamattu'i fa sakal hadiya shi ma ya koro hadiyansa daga zulhulaifa wa minhum man lam yuhdi daga cikin su kuma akwai wanda bai samu damar ko hadiya ba falamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam to yayin da manzo Allah sallallahu ya iso garin makka qala lin nas sai ya ce wa mutane man kana minkum ahada duk wanda daga cikin ku ya kawo hadiyansa fa innahu la yahillu min shay'in haruma alai minhu kada ya halatta ko abin da ya aka haramta masa duk abin da aka ce kada ya yi a matsayinsa na mai aikin hajji to kada ya sake ya yi hatta ya qadiya hajjahu sai ya gama aikin hajjinsa gaba ɗaya tukunna waman lam yakun minkum ahada wanda kuma bai kawo bai taho da hadiyansa ba falyatub bil baiti yayi tawafi a ɗakin Allah wa bi safa wal marwa yaje tawafi safa da marwa wal yuqassir yayi saisaye wal yuhlil sai kuma ya warware ihraminsa summa liyuhilla bil hajji sannan kuma sai ya ɗauki wato ihrami na aikin hajji wal yahudi ya kawo hadiyansa faman lam yajid hadiyan wanda bai samu hadiyan da zai bada ba fal yasum thalathata ayyamin to yayi azumin kwana uku fil hajji anan kwanakin aikin hajji sab'atan kwana bakwai kuma idza raja ila ahli idan ya koma gida tilka asharatun kamila in ka hada ya zama goma kenan ko fa taba rasulullahi sallama hina qadima ila makka manzo sallam yayi dawafi lokacin da ya iso garin makka wastalama rukuna awwala shay'in farko abin da ya shine yaje ya shafi rukunal wato aswad thumma khabba thalathata ashwaqin min as-sab'i sannan yayi sasaka sassaka ko sassaka kewaye uku daga cikin kewaye bakwai wa masha arba'a sauran kuma ya tafiya wa raka'a hina qada tawafahu bil baiti yayi ruku'u lokacin da yayi sallah raka'a inda al-maqami rak'atayn yayi sallaci raka'a biyu lokacin da ya gama tawafin sa a wajen ɗakin Allah summa sallama wato a wajen maqam Ibrahim ya kalli yadda da ci maqam Ibrahim ya sallaci raka'a biyu bayan ya gama tawafi summa sallama sannan ya sallame fan sarafa sai ya juyo fa atasafa yaje wajen safa matafa baina safa wal marwa sab'ata ashwatin yayi dawafi tsakanin safa da marwa kewaye bakwai thumma lam yahilla min shay'in harama min sannan bai halatta wani abin da da aka haramta mai aikin haji ma ta qada hajjahu sai da ya gama aikin hajjin sa gaba daya wa nahara hadiyahu yawman nahari ya soki hadayansa a ranar da ake wato yanka abubuwa na layya wa afada ya taho fatafa bil baiti yayi tawafi a ɗakin Allah sun mahalla min kulli shan abu min sannan daga nan kuma sai ya warware duk wani abu da aka haramta to kenan wannan shine cikan aikin ina fata an gane shine abin da yayi wancan umarni a baya cewa kada kowa la yahilla kullu ma hadama alaihi dinna har sai ya gama ya je yayi wato sai sai ya gama komai ya cika ya hadiyansa wa fa'ala mithla ma fa'ala rasul sallallahu alaihi wasallam ahda fasaqal hadiya wanda duk ya kawo hadiyansa daga cikin mutane shi ma yayi kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na'am al-hadithu at-tasi' wa 20 ba'da al-200 hadisi na 229 an hamsa zawj an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha qalat ya rasul Allah ma sha'anu an-nas hallu min al-umrati wa lam tahilla anta min umratik قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر وأنا كمان يا قبات ينزكو na magana akan wanne falala ciki ya ce falmashuru fi mazhabin imam ahmad an tamattu afdalu salasa abin da ya fi shahara a mazhabar Imam Ahmad shine tamattu'i ya fi sauran shine wanda ya fi falala a cikin guda uku tamattu'i kirani ifradi to tamattu'in ya fi falala wa kan kala Imam Ahmad annahu qala la ashukku anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana qarinan bana kokonto cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kirani ne kiranin wannan shine tamattu'i saboda ya kamar yadda ruwayar nan ta zo ta baya ya yi fara ɗaukan hirami na umara sai ya yi kuma na hajji kaga ya yi kirani kenan sai shi amma tamattu'i ya yi ya fi sai ce kuma tamattu'in shi ya fi soyuwa a gare ni wa huwa akhirul amrayn min rasulullah shine wato abu na ƙarshe daga wajen manzo Allah sallama wa man iktara tamattu'i ibn umar daga cikin sahabbai akwai ibn umar da ibn abbas da ibn zubair da aisha da hasan da atta da tawus da mujahid wa huwa da kaulin shafi'i kuma wannan ma ita ce ɗaya daga cikin tufatoyin imamu shafi'i amma sufyanu sauri wa ahlur ra'ayi da wasu daga cikin malaman tafsiru wannan birra'i ila iktiyar gram sun tafi akan cewa a wasu daga cikin malaman fikihu sun tafi akan cewa wato alkiran shi yafi saboda abin da cikin sahihul bukhari da muslim daga anas yace ya ji manzo Allah sallama ahalla bihi ma jami'an ya dauki hirami da su gaba daya yace labbaika umratan wa hajjan abin da ya fara kenan umara da hajji gaba ɗaya tare ya yi kirani don haka sai suka ce kirani ya fi shi ne ma shi ne a wanda annabi sallam ya yi an gane ko wa hadha alqawl riwayatan an imam ahmad amma madhhab malik wa zahiru madhhab shafi'i fal ifradu mazhabin imam malik kuma da abin da yake na zahirin mazhabin imam shafi'i suka ce ifradi ya fi dalilin su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam afrad al-hajja annabi sallallahu yayi ifradi na aikin hajji shi ma to an samu mugwar kai kenan kun ga kowane yana da dalili ko ka sai ka dauki wanda zaka yi kawai a ciki duk wanda kai kenan yayi kawai wannan shine babul hadi babu da zai magana kan hadaya me ake nufi da hadiya shine abin da aka kawo zuwa ɗakin Allah na raƙuma ko shanu ko sauran dabbobi su me sauran dabbobin akuya da tumakai ko da za su yi to su ne ko raƙumi ko saniya ko wa'yanta duk su ne ake yin hadiya da su amma mafi falala wanne ne raƙumi shine na farko alhadisu salasuna ba'da almi'ataini na kirani shine wanda za su samu tadahuli kenan kana aikin hajji kuma aikin umara ai kana umara aikin hajji ya shigo ciki kuma a lokaci ɗaya za ka ɗauki tamattu'i yauwa sai ka gama sai ka ɗauki wancan shi kuma wannan a lokaci ɗaya za ka ɗauke su niyyar wato shi ne kirani hadisi an aisha ta radiyallahu anha qalat fataltu qala'ida hadi nabi sallallahu alaihi wa sallam biyadi thumma ash'araha wa qalladaha أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا حديث دق عائشة رضي الله عنها تشي فتلت kala'ida hadi nabi sallam na saƙa an gane ko na saƙa ratayen da ake aka sa wa hadiyan annabi sallama abin hadiyansa ni na saƙa su da hannuna biyadi sun ma'ashara sannan ya sa alama a jiki wa kallada ha ya rataya su ga wannan hadiyan au kallata ko kuma ni na rataya su da kaina kuma ba asa biha ilal bait sannan ya turo su zuwa ɗakin Allah wa kan bil madina shi kuma ya zaman sa a madina fa mahrum alaihi shay'un kana lahu halalan dan haka kenan ba wani abu da ya haramta gare shi wanda ya zaman to halal ina fata an gane ya tura bai je ba eh Allah yace ma yukazu min al hadith istihbab ba'th hadi ila al bayt al haram min al bilad al ba'ida ولم ولو لم يصحبه مهدي mustahabbi ne kenan mun gani a wannan ruwayar cewa mutum zai iya tura hadayansa daga waje mai nisa ko da bai tafi tare da su ba annal ihda ila baiti sadaqa domin ba da hadayan nan da za a kai can ɗakin Allah wato kaman sadaka ne ga masaki wanda suke can kuma kaman tazimul baiti girmamawa ne ga ɗakin Allah wa taqarrubu ila Allah ta'ala kuma neman kusanci ne da Allah bi raqatid dami fi ta'ati wajen zubar da jini game da da'arsa yace kuma na gaba zamu ga annal muhdi la yakunu muhriman yab'asu hadiya li annal haram huwa niyyatun wato nuski annal muhdi wanda ya bada hadiya la yakunu muhriman yab'asu hadiya bai zai zamanto wato tare da ihrami ba dan ya aiko wannan hadiyan ba wai dole bane لأن الحرام هو نية النسك شي wannan niyyar da kai na ibada shine kawai harami ina fata an gane sannan kuma annal muhdi la yurma alayhi aidan ma yurma alal muhrim min mahzurat al ihram wanda ya bada shi ma duk wani abu da aka hana na ihrami bai haramta gare shi ba na'am eh ya turo su ba yau ya yi zamansa a nan madina kenan نعم الحديث الهادي وثلاثون بعد المئتين حديث نتري بيود ثلاثين عن عائشة رضي الله عنها قالت آل النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما حديث daga na Aisha radiyallahu anha tace wata wani lokaci Annabi sallallahu ya bada hadiyan dabbobi a wani lokaci malam yace aktharu ma yakana yudihi nabi sallallahu alaihi wasallam ila baiti al-ibl mafi yawancin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada shine raquma li kauniha a'zamu nafa'an saboda sun fi girma amfani amfanin su yafi na sauran dabbobi wa aktharu ajran kuma sun fi yawan lada amma nan Aisha ta ambata cewa wani lokaci ya taba bada hadiyan dabbobi wancan wanda ba su ba mhm ba raquma ba kenan na'am yana iya turawa kamar yadda muka gani a wannan hadisin kana can wani gari daban zaka iya turawa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya a Madina kuma ya tura su kuma ba zai zaman to duk wani abu da ya haramta ga mai harami ba ya haramta gare shi a cikin yana inda yake na'am الحديث الثاني والثلاثون بعد المئتين حديث نتري بيو تلاتين دا بيو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك حديثي دقى أبو هريرة yake cewa lalle manzala sallama wata rana ya ga wani mutum yana kora hadayansa hadayan abin da yake kora shine taguwa ce ta macen raƙumi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa ka hau mana sai ce ai taguwa ce ma'aikin Allah sai ya ce ka hau to Abu Hurairah ce na ganshi rakibaha yana haye da ita Yusuf Nabi suna tafiya tare da Annabi sallama wannan alufi wani da kuma wato takalmi a wuyanta a rataye yana da cewa ta hadiya ce an sa mata alaman nan a wani lafazi ya ce a na biyu da ya ce masa bayan ya ce masa irkab ha da farko ya ce badana to irkab ha da ya ƙara ce masa sai ce irkab ha wai laka kai canka kawo mana ko kuma ina tausaya maka kawo malam ya ce ma'anar ijimali ma uhdiya ila albayt la yantafi'u minhu bi shay'in ma adami alhajati ilayhi li'annahu ukhrija liwajhi Allah duk abin da aka ɗauka a matsayin hadaya za a tafi da shi zuwa ɗakin Allah ba za a taɓa amfana da wani abu da yake tare da shi ba matuƙar ba buƙata ba ce ta janyo haka idan akwai buƙatar za a hau kan dabbar to ba laifi za a iya hawa kamar yadda muka gani anan annabi sallam ya yi wani umarni ya hau ya ga yana da buƙatar hawa dabban ne da haka kamar hawa ɗin ba damuwa zai iya hawa na fata an gane saboda su a wajen su laraba suna girmama wannan hadiyar tun a lokacin jahiliya to yana ganin kaman bai kamata ya hau kai ba abin da ya kawo hadiya don girmama ɗakin Allah to shine Annabi sallallahu ya nuna masa zai iya hawa wannan kenan ya nuna mana in akwai wata bukata to za iya wannan ba laifi Al-Hadith Salih wa Talasun da Badal Mi'atan Dirsin ɗari biyu da talatin da uku an Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu kala amarani Nabi sallallahu alaihi wa sallama an aquma ala budnihi وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أوطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا حديث دقاء سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكي cewa wani lokaci annabi sallallahu ya umarce ni in wakilce shi ko in gabatar da in yanka masa tagoyin da ya bada a matsayin hadiya ana ta saddaka bil hamiha kuma in yi sadaka da sauran nama abin da ya faru shine guda ɗari annabi sallam ya bada a matsayin hadiya sai yanka guda sittin ya soke guda sittin da hannunsa sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sayyidina ali ya karasa sauran sai ya ce to ya umarce ni da yin sadaka da naman idan an gama wa juludiya da fatin wa ajillatiya da shimfiɗin da suke bayan dabbobin ma gaba ɗaya duk a bada sadaka wa Allah wa tiyal jazzara min shay'an kuma mahaucin da ya aiki ya fede su kana bashi komai na naman wannan ko duk wani abu da ya shafi jikin wannan dabbobi wa qala yace nahnu nu'tihi min indina mu za mu bashi daga wajen mu ba daga jikin abin da ka bada hadiya ba to kenan ba a bawa wanda ya aikin fiɗa da sauransu abin da yake jikin wani abu daga jikin hadiyanka kawai za ka ɗauka aljihunka ne ka bashi ajilla shine shimfiɗin da suke bayan dabba abin da ake sa a bayan dabban na mayafi da sauransu shine ake ce ma ajilla sa'iru yana tafiya da sayara in aka ce sayarawa ne sun tafi tare da shi da asairi eh yana kusa da shi suna tafiya gefe da gefe ajilla budun jam'i ne na badana an gano ko badanatun jam'in sa me budun budun shine tagoyi ko tago ake cewa ko ta matarra kuma za ka iya cewa budun za ka iya cewa budin budinu da sukun dal ko kuma domin dal ajilla kuma mafurajinsa shine jullu jullun shine mufradinsa jam'u zaka ce jilal ko ajilla shine ma yutrahu ala zahr al-ba'ir min kisa'in wa nahwihi abinda ake ɗorawa a bayan raƙumi na mayafi da sauransu shimfiɗu kenan ko sit me me sit sit oh aljazzaru shine mahauci wanda yake sana'ar fiɗa feɗe dabba da sauransu a ƙa'ida su wanda ya maka aikin fiɗa za ka ba shi kai da ƙafafuwa su ma a can haka suke yi tun lokacin ma mu ma yanzu kusan haka ne ko kai da ƙafafuwa za a ba shi da fata na karin sa to ba a ba da ba sa ba da anan ko su kuma su ma kansu kuma suna suna suna kaman wanda kaman dauka ne suke kaman ba a basu ba dan in baka kula ba baka nan ka bar shi akwai wanda dai ka san ba za a rasa ba ta garba dama in baka wajen ko ba wani naka da wanda yake wajen shi kadai ne yake aikin idan ya kammala kafin ya zo zai dama zai zo ka bashi kuɗin sa ladan aikin sa ko to dama akwai wanda za su dauki wani abu a jiki a cikin naman sai ya dan ɗauki wasu abubuwa ya sa a cikin jakarsa tukunna ya zo ka biya sa ka biya shi kuma ladan aikin da ya maka kaga wancan wanda ya ɗauka ya ɗauki haramin kenan za a rasa ɓata gari wanda za su iya yin haka ba dan a kowanne suna yi ko Allah sai eh ba a wada na'am um الحديث الرابع والثلاثون بعد المئتين حديث أريبيو دا تلاتين دا هدو عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم حديث دا زياد بن جبير يتي ناقى عبد الله بن عمر قد أتى على رجل يزوجا ونمتن kad ana khaba da natahu mutumin ya durƙusar da taguwarsa yanharuha yana ƙoƙarin ya soke ta fakala yace ib'asa ta hita ta tsaya ka tashi ta tsaye qiyaman muqayyada kuma ka- ka sa mata da baibayi sunnatu muhammad wannan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam haka ake sokewa ba wai tana kwance ba saboda Allah cewa fa idza wajabat junubuha idan gefanta ya faɗi idan ta faɗi faɗuwa ana yin ta daga yani daga tsayuwa ko daga zaune yawanci daga tsaye ne ko shine faɗuwa to dan haka abin da ake nufi shine a tsaye ake sokewa in dai taguwa ne raƙumi za a soke ba wai an dir- ba an durƙushe ba shi a tsaye haka an sa mai da baibaye sai a daki gefen wuyansa da mashin da suke soka in ya faɗi sai a yanka wannan shine na'am mun zo ƙarshen babi ko hadisi nawa muka yi eh hadisi nawa tara tara kuma lissafin naku ya nake ya bamban da nawa ne anya bai fi tara ba ku dai lissafi tara kawai yana ɗauka kamar ya akwai dogon hadisi a gaba Karfe nawa ne? Minti tara. Ina ga za mu dakata a hako sai mun dawo da yamma. insha Allah. Minti ɗari uku da ashirin. Eh. An na kula me? An na kula me kace? Eh, na kula. Ai, wannan larabcin nan.